ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو muna sha takwas ga watan goma ko sha tara ga watan goma hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya zo daidai da ashirin da takwas ga watan hudu watan april a gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar wannan shine kasa ɗinmu na hamsin da da biyu daga cikin jeren giyar a karatuttukan littafin fannu ta'amul baina zaujai na muhammad siddiqul min shawi allahu yarhamuhu a daga yau insha allahu ta'ala mun dawo wannan karatu kuma za a ci gaba kamar yadda aka saba insha allahu ta'ala wanda suke bin littafi mun kwana a shafi na saba'in da ɗaya ne kan doron babi za mu tahi tarkul inadi wa mukhalafatil hawa wato mace ta yi watsi da taurin kai da girman kai a mu'amalarta da gidan aurenta da kuma saba wa duk abin da yake son zuciya ne kar ta yadda ta ziyarce shi ko kuma ta ainihin wato lizumci son zuciya da kuma sabawa wato da taurin kai ga miji malam yace al'inadu sharrun kulluhu taurin kai gaba ɗaya in ka tattara shi gaba ɗayansa sharri ne ko ta ina in aka ce mutum yana da taurin kai bai jin magana to gaba ɗaya wannan abin sharri ne kuma wannan ba wai ga iya mata ba hatta ga mu maza ana samun wanda suke da taurin kan bala'i akan duk wani abin da zaka ɗora su a kai to zaka same su ba sa jin magana shine malam yayi ta'arifin inad wato girman kai wato abu ne mai mugun sharri babu alheri a cikin girman kai da taurin kai ya ce ittiba'ul hawa yu'addi ila ta'asa son zuciya kuwa to yana kaiwa zuwa ga wahala da takaici da bakin ciki fahdar bihima fa innahuma musibatani malam yace ki ta ka tsantsan da son zuciya da taurin kai a gidan miji da taurin kai a mu'amala da zamantakewa ya ce fa inna kuma domin taurin kai da son zuciya musibata ne musibu ne guda biyu wanda idan suka samu bawa to bawa ya shiga uku ƙila an faɗa fil hikima a cikin wata magana ta hikima al'inadu taurin kai wattiba'ul hawa da bin son zuciya narun wata muguwar wuta ce ista'alat fi baitin aharaqathu daga ta tashi a cikin gidan aure to sai ta kona gidan gaba daya na fata an gane taurin kai da son zuciya malamai suka ce narun wata wuta ce ta masifa idhahtaraqat ko izashta'alat idan ta balbalu aharaqathu sai ta kona gida gaba daya idan miji aka same shi shine mai taurin kai bai jin magana to ta sai ya rabu da matar in ga gida ya kone haka ne ko ba haka ba in miji ne yake da wannan gida zai kone to haka in mata ne take da wannan sai gidan ya kone in ɗa ne yake taurin kai wa iyayen shi da magabatansa to shi ma sai ya kone gidan dan sai matsalar ta kai ga wato tarwatsa gidan da kuma lalata shi gaba ɗaya wa nasahat ummun ibnataha wata mata ta zo tana wa yatta nasiha qabla zifafiha kafin a kai ta gidan miji qa'ilatun tana mai cewa iyyaki wal inadi ina jan hankalinki game da taurin kai kar ki zama mace mai taurin kai fa innahu yaqrudu az-zawja min al-bayt taurin kai da jiji da kai da ƙin risunawa gidan aure da miji ta ce wallahi wannan abun yana korar miji daga cikin gida kaga mutum da iyalansa da gidansa da 'ya'yansa amma kuma bai iya zama a cikin gidan ya entertainment nasu ya entertainment nasu because matar ta hana shi zama a gidan ba ta jin magana ba ta yadda da hukunci baya maɗa mata doka ta bi baya gindaya mata abu ta ɗauka ya ce to wannan yana daga cikin abin da ke balbala wuta ya kori miji daga cikin gida kaga miji ya zama absent a cikin gidan shi bai iya zama ko na awa ɗaya mai kyau ko na awa biyu a zo ana zarginsa da wato watsi da matar ba a sani ba ita ne ta fafare shi a gidan da irin miyagu da mugayen halayenta na fata an gane ya ce to taurin kai yana koran miji a gida ya ce ɗar da dukhani lin nahali irin korar da wato hayaki yake yi wa zuma idan zuma ta je ta kwangi akwai abin da ake cewa kwangi wanda ake zakawa zuma akan bishiya ana masa wasu sinadarai da zai jawo zuman ta zo ta higa ciki ta sauke zango ta yi kashinta a ciki wanda shi ne asalin zuman to idan ta gama har aka ga ya cika yana ɗiga ko yana zuba mai kwangin idan yana buƙatar ɗiban zumarsa wato zai zo da hayaƙi ya fake ta ko cikin dare tana lub lokacin ta gama kiwo ta dawo ta taru ta yanyame wannan kwangin to sai ya zo da ainihin wato hayaki sai ya balbala a gindin bishiyar shi ma ya samu wata rigar leda ko wani abu ya lullube jikinsa ta yadda koda wasu sun taso sun zo sun yi ta bin kansa ba za su harbe shi ba so wannan hayakin sai ya kori zuman nan ko kwaya ɗaya wallahi ba za ta saura a cikin kwangin nan ba gaba ɗaya za ta bar bishiyar kai yankin gurin ma gaba ɗaya za ta bar gurin ba abin da zuma ta tsana ita kuma irin hayaki to sai malam ya kwatanta ya ce yadda hayaki ke korar zuma akan kwangi to haka taurin kai da ƙin jin magana yake korar miji daga gida kuma wallahi haka ne saboda za a wayi gari baya jin daɗin mu'amala da ke baya jin ki a jikin jikinsa baya sha'awar magana da ke saboda ko ya gaya miki baki a ɗauka kin yi laifi yau mai ƙoƙari shine ta nemi yafiya da afuwa an yafe gobe ma kin ƙara kin yi gobe mai haƙuri ko mai ƙoƙari ta nemi a yafe an yafe jibi ma kin ƙara kin yi jibi mai kokari ta ce a yafe mata an yafe gata kin kara masa ko dai kwatankwacin abin da kika yi mar koma wa Allah sama da wanda kika yi masa jiya ko shekaran jiya don Allah ku gaya min don Allah in ba mutum mala'ika ba ne shi ta ya za a yi ci gaba da jin daɗi da mu'amalar zama da ke ba zai yiwu ba saboda ita rai tana son mai biyayya musamman namiji kamar sarki yake a cikin gidan shi so yake ya ba da umarni da gudu ya ga an tashi an yi ya hana ya ga ana rawar jiki an hannu ya ba da shawara a ɗauka ya sa doka ya ga an ɗauki wata guda ba a ƙetara ba ko sama da haka in kuma an ƙetara to da wurwura a zo a nemi sulhu da shi ba tare da shi ya nemo sulhun ba akwai fa matar da za ta yi wa mijinta ba daidai ba amma ina mai rantsuwa muku da Allah shi dai shi ya nemo ta su yi sulhu amma ita ta fi karfinta je ta neme shi su yi sulhu ana samu a cikin ta yi ba daidai ba ta tabbata ta yi ba daidai ba amma tana jira sai mijin ya nemo ta saboda ita a tunaninta wato dolen sama ya neme ta dole ne ma ya nemo inda take to ki sani wallahi namiji ba a zama da hi da taurin kai ba a zama da hi da izza da isa a'a ana zama da miji ne da ainihin wato tausasawa da lausasawa da tsantsar ran kwafar da kai ɗaya daga cikin magabata sahabin annabi abu darda mun karanta muku a baya yana cewa kuzil afuwa minni tastadimi mawaddati yace in kina so ki samu dawwamar ƙaunata to ki zama mai ɗaga min ƙafa ni ma in zama mai ɗaga miki ƙafa ya zamto duk lokacin da na zo na ga abu na yi magana ki sallama cewa kin yi laifi kuma ki bani haƙuri kuma ki nemi mu sasanta ba wai ni in ta binki ba tastadimi mawaddati wallahi yace in dai haka za a yi yace ina mai rantsuwa muke da Allah za mu samu kauna ta dindindin ta har abada muna tare ba tare da an samu matsala ba ya kare ce mata wala tash wala tukthiri shakwa karki yawaita raki da kuka yau ki ce an miki kaza gobe ki ce an yi kaza jibi ki ce an yi kaza kin cika raki da da kwaroroto ba ki da haƙuri ba kya ɗaga ƙafa ba kya sassautawa ya ce karki zama haka fata zahabu bil kuwa ya ce wallahi za ta tafiyar da ƙarfin ƙaunar da nake miki in dai kina yawan raki kina yawan ƙorafi kina yawan kuka kina yawan maganganu ya ce to zai tafiyar min da ƙaunar da nake miki a cikin zuciyata waya a baki kalbi ya ce daga ƙarshe zuciyata ta zo ta ƙiki wal ƙulubu tuƙallabu dama ita zuciya ko zuciyoyi ana jujjuya su ina fata an gane ya sa ma aka sa mata alƙalbu ma'anar ƙalbu da larabci shine juyawa min ƙallaba yi ƙallibu taƙaliban ya juya yana juyawa juyawa to sai aka saboda zuciya tana da saurin canjawa sai aka sa mata kalbu mai yawan jujjuyawa yanzu nan za ta yi imani yanzu za ta kafirci yanzu nan za ta zama mutuniyar arziki yanzu za ta zama mutuniyar banza yanzu nan za ta so yanzu nan za ta ki yanzu nan za ta yarda yanzu nan za ta watsar haka zuciya take ya ce wa ya abaki kalbi wal qulubu tuqallabu ya ce daga ƙarshe zuciya ta zo ta kyamace ki alhali kwa dama ita zuciya wato jujjuya ta tana yawan jujjuyawa ya ce fa'inni ra'aitul hubba fil qalbi wal adha ya ce domin na lura na ga soyayya da cutarwa a cikin zuciya izar ta ma'alam yalbathil hubba ya zahabu in har suka haɗu to so bai zama tafiya yake in dai aka ce an samu soyayya da cutarwa a haɗe kana son mutum kana cutar da shi kana son mace kana cutar da ita to daga ƙarshe wannan son da take maka zai tafi a zuciyarta saboda cutarwarka ya yi yawa to haka ita ma mace kina son namiji kina cutar da shi kina azabtar da shi kina yi masa abin da bai so to za a wayi gari wallahi zuciyarsa ta kyamace ki ina mai rantsuwa muku da Allah wannan maganganun da nake yi na san da yawan ku kun san waɗannan abubuwa wasu kuna jin labari a cikin kawaye ko dangi ko ƴaƴanku ko ƙannanku ko yayu ko wasu kawaye akwai matar da za a wayi gari mata ce fa da miji fa amma wallahi za a wayi gari tun wayewar gari har faduwar rana ba wanda zai wa kowa magana saboda yawan fituntunu da rigingimu da suka yi yawa tsakaninsu tana so yana so ko shakka babu amma wallahi ba za ta mar magana ba zai mata magana ba rana za ta hudo ta faɗi kuma munafikar Allah bayan wata tara ko shekara ɗaya sai ka ganta da ciki na ce a gidan uwarwa kika samu ma'ana tana zaune a gidan ba ta wa mijin magana fa shi ma bai mata magana amma bayan shekara guda kuma a ganta daga ciki dan Allah a ruwan randa ta sha jama'a ko fiye wata ta ɗirka guda goma sha biyar to kun ga waɗannan matsaloli na yawan cutar da juna da waɗannan matsaloli na yawan raki da hayaniya da rashin zaman lafiya gidaje ya haddasar da gabar da ba ta da asali ba ta da tushe kina da miji kina gaba da shi kana da mata kana gaba da ita kana tsume tana tsume kana murtuke tana murtuke yanzu kwanan nan wani da da mata da miji suka kira ni na rantse da Allah katsa wayar nayi saboda sun kira ni mijin yana min bayanin abin da matar take mishi bayan da ya gama sai na ce to ita ma ta bayani na ji ita ma ta hau bayani ta gama ya karɓa ya ce zai musa ta ya musa wasu abubuwa ita ma ta karɓa ta musa wasu abubuwa suka dinga musu ƙarshe ma sai na dawo na kasa wanda ma zan saurara a cikinsu wallahi malam kaza da kaza da kaza da kaza yayi wallahi tallahi malam ƙarya take yi kaza da kaza da kaza na ce to kun ga ni da kuwa gannin nan Allah ya mun abubuwan yi da yawa saboda haka idan ba za ku nutsu mu yi magana ta fahimta ba don Allah ku rabu da ni suka isu nutsu wallahi ƙarhinta kwamanda kashe wayan nayi saboda ma na rasa mata ina zan fara maganar sulhu tsakaninsu yau akwai ma'aurata da yawa da za su je gaban masu sulhu a tashi baran-baran a gagara sulhu ita ta faɗa shi ya faɗa ita ta faɗa shi ya faɗa ita ta ƙi ta risina kanta ta ɗauki ƙasƙanci na cewa ma'ana ƙanƙanta na cewa ita ƙarama ce mabiya ce mai bi ce ita shi kuma ya ƙi ya tausaya mata a matsayinta na ƴa mace ya kalle ta da wannan raunin ya yi haƙuri da ita da wasu halaye don a zauna lafiya yau abin da ake ta fama da shi kenan ki fito kuma ga 'yan iskan gari suna jiranki ga talauci yana jiranki a waje samari yanzu ba sa aure balantana masu mata su ƙara haka ne ko ba haka ba saboda kowa ƙulaƙi yake sha duka yake sha ta ko ta ina in kin fito bala'i in kin zauna ma masifa saboda an ƙi abu Allah an ƙi ayi abin da ya kamata to wannan yana daga cikin fitinar da yau ta gallabe mu gabaki ɗaya Allah ya sauwaƙe Allah ya kawo mana sauƙi don haka malam ya ce wallahi taurin kai ya turudu zauja min albait yana korar miji daga cikin gida ɗar da dukhalilin nahali irin yadda ƙudan zuma hayaƙi ke kore shi daga kwangin shi malam ya ce wa tuhuka imra'atun ko wata haƙi imra'atun qissatuha ma'al inad wata mata ta taɓa ba da labarin ƙissarta tarihinta dangane da taurin kai wa tiba'il hawa da kuma son zuciya da take da shi fatakulu ga ƙissar ita da bakinta take faɗa in ji malam siddiqul minshawi yace tazawwatu tace tazawwatu rajulan na auri wani mutum kana yuhibbuni hubban kabira ta ce wallahi ni da kaina na yadda yana so na so mai tsananin girma mace dai ka ji da kanta ta yaba irin yadda galibin mata ba su cika sallama su ce mijinsu yana son su ba wata ma idan ta koma gefe za ta yi ta haya gaga tana cewa ita ta san ba ƙaunarta take yi ba lokacin da ba ta da lafiya fa kai ka kai ta asibiti in ba ta da lafiya kai kake kai ta asibiti in ba ta da lafiya kai kake sayo mata magani idan da mota ko da mashin kai kake zirga-zirgar kai ta kaje ka ɗauko ta idan sallah ta kai mata ɗinki gari ya waye ka bada abin karyawa ka bada abin da za a ci kai mata ɗinkuna kai ma iyayenta hidima kai wa ƴan uwanta hidima ka samar da gurin kwana ka fita ka sha rana don nemo abin da za ta ci da ita da 'ya'yanta amma sakamakon da za ta yi ma akan waɗannan ayyukan ta gaya wa ƙawayenta da ƴan uwanta da dangi cewa wallahi ba ƙaunarta kake yi ba ana samu ko ba a samu to dan Allah ni meye ne ƙauna ne shin ƙauna shi ne ka zo ka kwanta a gaban mace wayo ya masoyiyata ya zan yi da raina idan na fita kasuwa na shiga ukuna ma'ana ka ta kwarkwashe a gabanta ba fita ba shiga wannan shi ne ƙauna saboda ba shi da hankali duk hidimar da wannan battijin yake yi bai zama ma'anar ƙauna ba duk wannan aikin da yake yi bai zama ma'anar ƙauna ba har sai ya zo ya ta kwarkwashe a gabanki wai wata fa idan ba ta da lafiya abinda take so shine kai ma ka zama ba ka da lafiya garau kake ba abin da ke damunka amma in har kana so ta yarda cewa lallai kana ƙaunarta shine kai ma ka zo ka ta kwarkwashe ya jikin naki wallahi da sauki ka ce wash inna lillahi wa inna ilaihi wallahi in baka yi haka ba baka kaunarta ka zauna a asibitin idan kai ma'aikaci ne ka bar ofis ɗinka ka zauna a asibitin karka je ko ina idan ɗan kasuwa ne ka kulle shagon karka je ko ina duk in kwadago kake yi ko aikin karfi kana aikin gini ko kana aikin leburanci ko kana kaza duk ka bi ka ta kwarkwashe karka je ko ina wannan shine kana nuna mata kauna in baka yi haka ba to ƙarya kake ba kaunarta kake yi ba ina fata an fahimci magana so wannan ba karamin kuskure bane wallahi ki duba abubuwa muhimmai wanda miji ke yi mijin nan ya shiga ya fita ya kai ya komo ya biya miki duk wasu bukatu iyayenki ba su san me matsalar ki ba ta jinya ko ta rahin lafiya ko ta abinci ko ta abin sha ko sutura ko ma menene ya rungume waɗannan matsalolin gaba ɗaya ya ɗiba ya yaɓa a kansa kuma ya yi da zai yi wannan faɗina maganar mazajen arziki kenan wanda suka yadda da aure suka yadda da mutuncin mata amma akwai 'yan banza waɗanda ba sa ɗaukar ɗaya bisa ɗarin abin da na faɗa ɗin nan wallahi wannan ba da su nake magana ba amma ke kin san wa muke magana akai wala Allah idan Allah ya ya ya yinki ni'ima da irinsa to shi nake nufi ta ce fa kuntu u'aniduhu sai na kasance ina ma taurin kai wa arkabu ra'asi hatta mallani ina ɗaukar kaina wani abu har san da ya ji ya ƙosa da ni wa karahani ya ƙyamace ni wata zawwaja imra'atun ukra sai ya auro wata mata daban waje da rahatahu ma'aha ita da kanta matar ta ce da ya auro matar san da ya samu nutsuwa da matar ma'ana duk abin da yake so tana mishi abin da di ya hana tana hannuwa in ya saka mata doka ba ta wurin kai ba girman kai faza da inadi ni kuma da na ga ya auro wata ba irin halina ba maimakon na gyara nawa kuskuren ta ce faza da inadi ta wurin kaina sai ya karu ka san haka kuke lokacin da miji yake zaune da ke yana samun matsaloli sai ya ga ba zai iya haƙuri ba sai ya ƙaro wata to da sai ki ce to bari na yau kaina ƙiyamun laili bari in gyara kusakurai na dan a zauna lafiya to a'a shedan ba zai barki ba sai ya ce wato yana tunanin idan ya auro wata ke zaki nutsu ko wato auro wata hi zai sa ki bi shi ki ƙara cin uban shi zai gane kuskuren shi zai gane cewa auro wata ba zai masa maganin wannan matsalar ba haka dai komanda ko ba haka ba wallahi sai shedan ya gaya mata haka ya ce ƙara gasa mar aya a hannu dan ya gane auro wata ba zai masa maganin matsalar ki ba shi shedan ya zo ya kumbura ki ya gaya miki haka baki shikenan sai ki fara hayaniya ki fara dukan matar yanzu akwai kwanan nan na jojin kes irin wannan maganar da na faɗa muku aka auro wata mata aka auro wata mata wallahi kihe ta kama ta ta mata dukan tsiya har sanda ta karya mata yatsu kwaya biyu ni da idona na ga yatsun ɗaya wallahi sanda ya kusa ya taɓa bayan hannunta wannan yatsan wannan kuma ya karkace ya yi haka ga kashi nan ya bulluko haka mijin nan ya treatment din matan nan ya samu aka ɗora ta ya zo ya ce to ke kuma ki tattara yana ke yana ki bar gidan tunda abin ya zama haka ba za ki zo ki kashe 'yar mutane a cikin gidana a zo ana cewa ya aka yi haka da ni da ke mu tafi furzin ba gara ke kaɗai ke tafi wannan fa ne abubuwan da suke faruwa ta ce faza da inadi sai taurin kaina ya ƙaru fatsallaka ne shi kuma da ya ga abin yaƙi sai ya sake ni wata zawwajtu min akhar matar ta ce sai na auri wani miji aƙalla min zauji al'awwal fi kulli shay'in wanda yana da karancin abubuwa da ya mallaka tattare da mijina na farko ma'ana mijina na farko ya fi shi komai ta ce ilman na farko dai mijina na farko ya fi shi ilimi wa adaban mijina na farko ya fi shi ladabi wa wada'an ya fi shi sassau da kai da sassauƙin kai ijtima'iyyan sannan ya fi shi ma'ana ya rasa irin taron jama'a da kuma zamantakewa mai kyau da mutane mijina ne da zamantakewa da mutane mai kyau ta ce asna'u lahu kullu shay'in duk abin da ya nema tun da ya gaza mijina na farko duk abin da ya nema shi kuma sai na masa amma wala yutini shay'an duk abin da ni kuma na nema sai ya hana ni wata tawala alayya bisabbi wa tajrihi kai har ta kai matakin da ya dawo yana duka na yana zagi na fa'alimtu anna zawaji minhu intiqaman min Allah azza wa jalla li kufrani ni'imati zawji al-awwal ta ce wallahi ni da kaina sai na gane aurensa da na yi yanzu sakamako ne Allah ya yi wa mijina na farko ya haɗa ni da hi domin ya rama masa irin cin mutuncin da na yi mishi na rantse muku da Allah wannan abin da wannan matar ta faɗa da wannan kissar da Muhammad Siddiqul Minshawi ya kawo akwai waɗanda ya faru da su dewa a cikin rayuwa wallahi kai ma kuma da ka san wasu mace ta ƙi ta bi Allah kuma yana faruwa ɓangaren namijin da ɓangaren matar gaba ɗaya wani lokacin namijin ne zai wannan tsula tsiyar har daga ƙarshe ya zo ya gangancin rabuwa da matar tana masa ɗa'a tana masa biyayya tana kyautata mishi tana haƙuri da shi wallahi daga ƙarshe zai auro wacce za ta gasa mar aya a hannu matar nan da kanta take ba labari ta ce ni da kaina da na tsaya ne nazari sai na gane cewa Allah ne ya min uquba ta hanyar aura mun wannan mijin don ya rama mijina na farko wulakancin da na yi mishi Allah ka sauwaƙe Allah ka yayi Allah ka shirye da mu ga baki ɗaya ku ya haƙuri ina da jana'iza kuma ban fara karatun da wuri ba shi yasa na zo da wuri don mu samu aƙalla ko minti arba'in ko hamsin mu yi to mun zo mun ɓata kusan minti ashirin da biyar kafin mu fara da haka sai ku yi haƙuri insha Allahu ta'ala sai sati mai zuwa za mu ɗora a inda muka tsaya ina da jana'iza karfe sha ɗaya kuma inda ma a ce ba ni ne mai jan sallar gawar ba wala Allah da zan haƙura da zuwa domin karatun to amma su iyalan mamacin sun naɗa ni ne zan yi wa mamacin sallah don haka sai ku yafe min nima kuma na yafe muku Allah ya yafe mana gaba daya hadha huwa ma indiyo billahi tawfiqi wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh